الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم منذ كراتين من جواهر المعاني عند مكي cikin wannan babi da shi Ali Harazmi Barrada ya kulla shi wannan babi wanda yake bayani akan manya-manyan tadodin shehu Tijani irin wanda ya gaji manzon Allah a cikin su wanda su ne tadodi na manya-manyan waliyan Allah a harfai masana Allah. To daga ciki yanzu mu tashi inda yake bayani akan wa amma ulu himmati hi radiyallahu anhu. Amma ka ga ɗaukakar himma Shehu Tijjani mun yi bayani menene himma. Abinda muka ɗauka himma idan mu ya zama wato wato mu ijtihadi shi muke cewa himma. Ga misali mutum mai kokari a cikin abu ya tashi tsaye kan aiki kan abu. wannan ba shi ne himma ba a gurin ahlullahi ba shi ne himma ba a gurin arifai abin da ake cewa himma menene manufarka manufarka ita ce himmarka gwargwadon ɗaukakar manufarka gwargwadon girman himmarka an fahimta ai amma komai aikinka idan manufarka ya kankanuwa ce to himmarka ya kankanuwa ce mai tsitsiya ce yanzu ko me kake nema dai na duniya ne fani ne mai karewa ne to sunan ka saƙiɗul himmati mai sarayayyar himma idan himmarka ba ta zartu ta tafi cikin abin da baya karewa ba to baka kai ba a cikin himma
himmatihi fi sulukin tariqi to a cikin haɗuwa a cikin tafarkin Allah kad taqaddama fi babi bidayatihi ma yadullu ala bulughihi fi zalika nihayata wa kamalul ghayati to ka gani ya gabata a cikin babin da muka yi bayani akan bidaya farkon lamarin shehu tijani abinda zai shiryatar da kai a bisa cewa shehu tijani ya kai mutuƙa ya kai kuma cikar mutuƙa dai a cikin wannan a cikin himma fabin hukufi ala zalika ya tabayyana malahu min alqadami hunalika to ta hanyar wato duba a cikin abin da ya gabata dinnan zai wato cewar abin da ya tabbata gare shi na diddige a cikin himma zai bayyana gare ka idan ka dubi wannan babin farkon wa yadullu alayhi isharatuhu wa kalamuhu wa makanuhu min at-taqiqi wa maqamuhu kuma wato isharorin shehu tijan da zantuttukansa da irin matsayinsa na haƙƙaƙe ilimi da kuma makaminsa to zai shiryatar da kai akan wannan إذ هؤلاء المبسوطون رضي الله عنهم إنما يتكلمون بحالهم domin su wa'annan keɓantattu su ne arabai Allah ya ƙara yarda da su to suna zance ne fa da halinsu da hali suke magana ba wai magana ce ta fatan baka ba in ka ji suna faɗin lamarin Allah to kansu suke faɗa in ka ji suna faɗin lamarin annabi kansu suke faɗa dan sun yi tahakkuki da wannan abin da ake faɗa din wa yunfiquna an tariqi ala hasabi sayrihim fihi wa tarhalihim sannan suna ba da labari game da ɗariƙa ne a bisa gurgudan tafiyarsu da maraitarsu a cikin ɗariƙa idan ka ji suna ba da bayanin sairi da irin yadda ake mu'amala da Allah to kansa yake zance shi yasa so da yawa wani zubin sai suka yi shiru su kasa yin magana saboda duk abin da za su faɗa lamarin Allah sai su ji kansu za su faɗa an fahimta radiyallahu anhu illa rahi lihimmatika ila Allah ka gani ko ba za ka samu zancen shehu tijjani ba face sai yana daga himar ka zuwa ga Allah can nasa laka amma siwahu yana mai juyar da kai gabarin dukkan abin da yake wani Allah duka dunahu ka gani ba zai tsaya da kai ba koma bayan cin fadar ubangiji ba inda zai tsaya da kai sai a cikin fadar Allah al-iltifata li ghairihi baya yadda da waiwaya zuwa ga wani Allah ga wani daga cikin almajiransa.
Wala nazara ilayhi fi shay'in min al-ashiya'i.
Baya kuma yadda da duba zuwa ga wani ba Allah ba a cikin wani abu daga abubuwa. Duka lamin alin nafisin yana zance a cikin tafiya a cikin Allah da magana wacce take maɗaukakiyar magana kuma mai tsada. ba za ka iya jin ta ba za ka karanto ta a wani guri ba. Ko yi ujizul ukula fahamuhu ka gani wanda fahimta sai ki gagara hankula sai an ma fata hisa na za ka gane zancen. Wai uwizul kalama haɗuhu wa rasumuhu haka nan da zana shi da rubuta shi ki gagara alƙaluma. ويؤلم ذلك من تقريراته وكلامه وعباراته وإشاراته وحل مشكلاته في فنون العلوم بأسرها كاغني كو أنا قالي وانا لي أتشين تقريراته irin abubuwan da yake tabbatarwa na ilimai wa kalamihi da zantukansa wa ibarati da fassarorinsa wa isharati da isharorinsa da kuma warware wasu mushkiloli a cikin fannonin ilimai baki ɗayanta inda jawabi yayin da yake zuba da jawabi a bisa mas'aloli min imla'i kuma fi imla'ihi a cikin shitta wasu tabaka yau bai taɓa ɗaukan wani talifi ya rubuta littafi ka ce ga talifinsa ba shi yasa da yawa ba su fahimci matsayin shehu tijjani a cikin ilimi ba to duba za ka yi abin da almajiransu suka rubuta na a cikin fannoni daban-daban na ilimai nan za ka fahimci kaiwa shehu tijjani mutuƙa a cikin ilimai duk abin da ya bayar na ilimi ya bayar ne ta hanyar da salafu suka bayar da shi duk har aka kare sahabbai ba a fara talifi ba na gaya muku wannan har aka kare tabi'ai ba a fara talifi ba sai a ƙarshen zamanin tabi'ai ne aka fara talifi wato ibn shahab zuhuri ya shi ma kuma yanzu babu shi a duniya dan bai yiwu ba saboda haka sai a cikin zamanin atba'u tabi'ina farkon talifi a duniya shine imamu na maliku mu waɗannan da gani duk littafin duniya a musulunci da ya ta girma ba a zancen qur'ani wannan kalami ne kudusi daga Allah in dai rubuta shi aka yi a nan doron duniya to muwadda ta girme shi muwadda imam malik ba a haife shi ba sai da manzo Allah kuma shekara ɗari da barin duniya to saboda haka a cikin sirar salafu yanda salafu suka ba da ilimi haka shehu ya ba da ilimi in ya zauna ka san alami sai ya shi dubi mala tukuna sannan zai zauna ya bincike bincike zo kama rubutu a kanta to lokaci ɗaya za a yi wa shehu tambaya ya shehu muna so ka ba mu labari menene ma'anar haƙa'iku da raƙa'iku da daƙa'iku da laɗa'iku da awarifu da ma'arifu da tajalliyatu da minahu da azwaku da haka za a jira sai shehu shi shehu barada zai jira masa abubuwa na abin nan na ibar na arifai kamar guda goma sha biyu wanda ita tambayar tukuna a yi ma fatahin wannan tambayar ya isa ƙarshen malinta to zai zo shehu zai ɗauko su tun daga na farkon nan da baki haka zai ce intaha min imlahi min imlahi alina bi hibzihi wa lafzihi da kai gaya mana abin kuma da bakinsa idan ya zo yana magana a cikin alƙur'ani zai ce masa ya shehu ubangiji ya faɗi kaza a cikin alƙur'ani sai kuma ya zo yanzu kamar akwai abin da ya halarto min yanzu tambayar da shehu harazini barada yayi wa shehu tijjani akan maganar da Ubangiji ya faɗa a kama da Fir'auna da Allah ya fitar da su daga Masar. Kam tara ku min jannatin wa uyunin din nan. Wa kunu zuwa makamin karimin wani amacin kanu fi kaga nan sai kinnu sun bar wata daula kasaitacciya da irin zina da ni'ima da suke ciki. Ya faɗi irin girman abin da jamalarsa da waye da suka abin nan. To kuma can kuma ka kamar nan kamar an nuna jamalar duniya da zinata da kyanta da girma har da cewa makamin karimi. Amma wani gurin kuma Ubangiji sai zancen ta yake yake wulakanta ta yake cewa kuma wato abin nan wancan magana nan da yake cewa kamar sadagaitin ajabal kufara da ba su hudun nan sun mai hiju din nan fatarahu musba ita duniya gabaki ɗayanta da ita da zinata da jamalarta bai wuce kamar yabanya ce ta fito yau ba. Ɗan lokaci ƙalilan bazara rani na shigowa kakata shi kenan iska ta kaɗa da ruwa ya wuce sai kaga ta son bushewa tana komawa yalo. Shi kenan sai iska ta ta karere ta zama karmami ta dinga kwasar ta tana watsarwa. To duk abin da gani na zina duniya bai wuce wannan ba haka Allah ya wasafa ta. Can kuma gashi ya wasafa ta da cewa makamin karimin na'amatin kanu fiya kaza kaza da sauransu. to yaya aka yi menene bambanci tsakanin wannan da to irin irin wa'annan tambayoyin a cikin tafsiri haka ake shi shi yasa akwai littafi guda da suka yi wato abin nan irin tafsirin Shehu Tijjani a cikin a cikin Alƙur'ani da kuma maganganun sa akan hadisan manzon Allah yana nan an yi ta'alifu shi Shehu da suka raji yayi kaman shi kuma an yi akan tafsiran Shehu Tijjani da kuma abin nan ɗinsa. to idan idan wannan ya ba da ilimi ne ta hanya da salafu suka bayar shi ne magan faɗa abin ake da baka sauran ku kuma ya rage gare ku kai ta yi to ka gano wa qad duriba baina haula'i ahli zahiri wa baina ulumil arifina bisurin an riga an sanya wata irin wata irin ganuwa tsakanin wa'annan ahalin zahirin da kuma iliman arifai an sanya ganuwa a tsakaninsu da iliman arifai wanda ya ishtigali ya yi ikibali da kulliyarsa akan ilimin zahiri yake ganin kuma iyakar ilimi kenan yake kuma karyata abin da duk bai iddila'i a kansa a cikin doron ilimin zahiri nan ba to wannan an sanya ganuwa a tsakaninsa da ilimin arifai za ka ji irinsu na ji wani daga cikinsu yake cewa babu wani ilimi ilimi ladunni kaga wannan ya karyata alkur'ani domin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya tura annabi Musa kuma zuwa wurin Hadiru yake ce masa ko da abdan min ibadina atainahu rahmatan minna wa allamnahu min ladunna ilma muka sanar da shi wani ilimi daga wurin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala akwai wani kwaranyan da Allah yake ma baya sa wani abin na tsakani kai da shi zai ma babu wanda da cikin halitta Allah da ya sanye maka an fahimta ai wa allamnahu milladunna ilma wannan ilma din dukkan malaman tafsiri ba fa na yau ba na na jadugo man tafsiri ka je ka tambaya wannan ilman din wannan munakkarin ilma din me Allah yake nufi da shi ilimi ne na gaibi ilimin haƙa'iƙo ilimin mukashafat wanda ba shi da iyaka wannan kuma ba karanta shi ake ba natija ne shi na mu'amala da Allah idan mutum ya mu'amala da Allah a cikin lissafi na sufanci kyakkyawan mu'amala da Allah shi yake gadarwa da mutum wannan ilimin amma ba karanta shi ake ba shine ulumul azwaji haka malaman tafsiri suka faɗa haka kastalani ya faɗa a cikin sharhin imam wato sayyid bukhari a cikin muqaddima ta kitabul ilmi yace ilimi hawa uku ne akwai ulumu shara'i wannan da kake karanta alkur'ani tafsiri hadisi fiqhu da kuma abin da ake amfani da shi wajen sanin su irin sun ilimin luga da nahawu da sarfu duk wannan ulumu shara'i ne idan mutum ya san wannan to sai ya je kan mataki na biyu shine yanda zai aiki da ilimin shi ma sai ka koya shi ne ainihin da za ka yi mu'amala da Allah shi aikin naka ka yi shi baka dubin kowa sai Allah ikhlasi a samu tawakkali a gurinka a samu siduku a gurinka a samu raƙaba a gurinka a samu kaza kaza kaza da gurin na daga cikin wato ahwalul yaqini kenan na zuciya yanda ake mu'amala da Allah to in aka samu wannan to hawa na uku shi kuma wannan na biyu shi yake gada da shi shine ulumul mukashafa wannan ulumul mu'amala wannan ulumul mukashafa hawa na uku kenan shi ulumul mukashafa dinnan to shi wannan ba shi da iyaka shi wannan ba ba ba wai koyon sa ake ko abin nan ba dandanar sa kake a cikin wannan mu'amalar taka hawa na biyu in ka kyautata ta sai ka sai ka samu wannan din haka kasalani ya faɗa a cikin muqaddima ta kitabul ilmi na na na sharhin sa irshadus sari cikin sahihul bukhari ka gani ko
sannan aka sanya tsakanin su ahlul zahiri nan da tsakanin ilimin arifai aka sanya shamakai aka sanya wato sutura saboda tsadar ilimin aka tange musu shi wa yabtahu Allahu ala man yashaa min ibadihi ka gani ubangiji shi yake buɗi ga wanda ya so daga cikin bayansa an bayan da ai Allahu alama har sai ji Allah risalatahu Allah shi yasa inda zai sanya sirrinsa
ويخص من يشاء بأوارث وما بأوارث بأوارث to bi a warifa bi a warifi ma'arifi tun da ya ilafa ko wa yakhussu man sha'a bi a warifi ma'arifi wa imdadihi sannan yana keɓanta wanda ya so da manya manyan ilman sa waɗanda suke na baɗini wa imdadihi da kuma dadin sa kama kila kamar yadda aka faɗa ma wabni dil ma'alimu illa litaraha bi aini man la yaraha فرق عنها رقي من ليس يرقى حالة دون أن ترى مولاها ما أبينت المعالم ne a shego ba a bayyanar da alamu ba ko ba a bayyanar da ilimai ba illa litaraha face domin ka ganta da aini man raha da idanun wanda baya ganinta kai mai ido da aka bayyanar maka da ita da aka bayyana maka da ita, to an bayyana maka da ita ne domin ka ganta da idaniyar wanda shi baya ganinta. Akwai magana a nan, saboda haka ga alamu ne akan hanya ake nuna maka, ake nuna maka akwai inda za su kai ka wannan alamun ba su ake ka tsaya a nan ba a kan alamun ba a malam kan hanya ba akwai alamu da suke na maka nan za ka yi ba ba ka je gida to ka tsaya ka ce gashi an rubuta ma ai guri kaza ana nufin kai gaba abin yana gaba ko ko dan kaga an rubuta sunan ka dace nan ne hanyar kaza sai ka tsaya nan gurin yanzu dan ka je ka tsina ros ka tsina ka je to kar ka tsaya nan an fahimta ai farka anha saboda haka ka hauhawa daga gare ta ita wannan alamomin rukiya mallasa yarda halata irin hauhawar wanda baya yadda da wani hali duna an tara maulaha koma bayan saduwata da ubangijinta duk abin da yake in dai ba Allah sunansa ba to sunansa hijabi kuma wannan inda ka je din in dai ba sunansa Allah ba to baka je tukunna matuƙa ba baka kai ba an fahimta ai ko me ka samu idan abin da ka samu ba sunansa Allah ba to baka kai ba an fahimta ai wa anna ila rabbikal muntaha yanzu dan ka kama dariƙa kana yin tawurjin da dariƙa Allah ce dariƙa kai daga jima tunda aka ce hanya sai ka ce ai mu dai mun rike dariƙa mun tsaya nan eh to ka rike dariƙa ku ci gaba da tafiya ba ba wai zama za ku yi akan hanyar ba ai an fahimta a in ka rike ibada to ibada ba ita ce abin nufi ba ma'abudi shine abin nufi an fahimta a in ka rike ilimi ilimi ba shi Allah ne ilimi Allah Allah ne ilimi to ma'alumin ake nema ma'alumin shine Allah an fahimta in dai ba a je abin da ka samu bai zama Allah sunansa ba to ba ka kai matuƙa ba saboda haka sai ka dinga duba ka gani in ka rike makarimal ahlaki manyan ɗabi'u ɗabi'u na kirki shi ma Allah ne to shi ma dai baka je ba na ce ɗabi'un ka kyawawa haƙuri gaskiya kirki da sauransu shi ma dai baka je mata wai dai abin da ake so dai mutum a kullum kada ya yarda da halin da yake ciki ya dinga neman sama Allah ba shi da iyaka. Wa anna ila wannan dukkansu abubuwa ne abin nema mai hasakai ne masu girma makarimar ahalai sha'anin ɗariƙa sha'anin ibada sha'anin ilimi sha'anin kaza kaza kaza da sauransu ka samu alƙur'ani ka ai alƙur'ani ai ba Allah bane ko ba haka ba shi ma hanya ne da zai wasila ce Allah ya sako mana ita da kan al'arshi in muka kama ta za ta kai mu ga inda ake nufi in ka tsaya kansa ka riƙa gangaren ne kai kowaye da sauransu ka tsaya nan ba ka kai ba an gane shi ya sa ya ce maka a bidaya shi wuce jani zai nuna maka ɗaukakar himmarsa lokacin da ya ruɓe da manzan Allah ya ga cewa yalla ya shiga wani shingiyar laraka a biyu ya zo zai bi shi sallah bai samu raka'a ta farko ba sai ta ƙarshe ya samu shi wuce jani tare da ma'aiki ya ce da ya washe gari da ya tashi ce ga abin da na gani amma abin da na fassara rabin rayuwa ta ta farko ba zan riski komai ba ba zan samu komai ba za ta tafi zero in ji shi yawa ta biyun a nan ne zan samu abu ka san ta farkon nan farkon kadamin farko a ciki ya haddace alkur'ani bi ruwayati warshin an nafi in hibzan jayyidan sai daga baya kuma ya ihada da qira'a baki ɗayanta a cikin ta farkon nan yayi dirasan dukkan ilimin faqihai da hadisan manzo Allah wa'annan da muke karanta kutubu sitta din nan da sauran tattafan ummahatul kutubi na hadisi ya kewaye da su a cikin wannan na farkon maganar sha'anin sauran ilimai na arabiya da tafsiri da sauran wato fuskoki na siyaru da ilimin tauhidi da ilimin kalami da abin da ya shafi irin ulumul kimiyya dinnan da simiya da da da da ulumul anasiri da ulumul daba'i da ulumul hajjografiya dinnan a cikin rabin farko din ya samu wannan ya gama da su a cikin rabin farkon nan yayi ɗari ban san iyakarsu ba ya yi aiki da dala'il hairati don ya yi ɗariƙa jazuliya ya yi ɗariƙa shaziliya ɗibiya ya yi ɗariƙa ƙadiriya ya yi ɗariƙa sammaniya ya yi ɗariƙu daban-daban daban-daban tsakanin cikin wato cikin aina maziɗin da jabalin zabibi da da da da abin nan da wannan da wazana da jabalin abiyar da inani ya yi hanyoyi ba sa da sabuwa a cikin rabin farkon duk sunansa zero
a wajen sa.
a wurinsa kuwa babu shakka duk inda za ka yi an kai mu a nan abin duk da ake nema ya samu amma a nan a cikin wannan rabin farkon babu irin ruwayar da da annabi ba a cikin rabin farkon ne ya ga manzo Allah yana tsaye yana karatun wadduha wa'inda fatar za tsarra mahu bi lahazati yana zuwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatar za sai ya dube shi haka nan yana murmushi wala saufa yudi ka rabbuka fatarka sai dubi shegu yana murmushi duk a ciki ya samu wannan amma a gurin sunan sa zero a ciki ya samu a cikin ruya anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta duk arabin farkon ne ya samu komai mu kaman sai mu mike kafa komai ya samu a wurin shehu bai samu komai ba saboda inda yake nufi Allah tun a wannan lokacin abin da yake cewa waliyan sun tambaye shi duk wanda ya je gurinsa akwai wani babban shehi a kadiriya a nan cikin fas da wasu wato shehunan jazuliya dinnan da duk wanda ya je gurinsa in ya tambaye sai je to wannan me kake nema zai ce kudubani ya tulu uzuma kudubani ya uzuma nake nema ke lafar manzo Allah yanda duk kauna tana karkashina in ban sama ka gani to ɗaukakar himma kenan menene manufarka shi yake nuna girman darajarka da matsayinka shi yasa a cikin addu'o'in bawa kake gane matsayinsa idan kana su kansu waliye ka duba a hazabin menene matsalibin su a gurin Allah anan kake gane matsayin bawa ka gani anan kake gane matsayin me yasa a gaba to irin wannan da to shine yake faɗa ولذلكون من بحر واحد يبتدئونه To, wal'arifuna su arifai ba shi tijani kawai ba, dukkan arifai min baharin wahidin ya ta riguna daga teku ɗaya suke kamfata. Idan kai wa ɗaya inkari ko kai masa tsageranci kai kana ganin ka jingina da wani, ba kai masa inkari kai masa rashin kunya ba sai da wancan ɗin ya yi fatali da mutum tukunna. Sai da ya wurki da shi, kai ne kake cewa kai nasa ne, shi kuma duk sanda kake faɗa ka ce labbaika wani sai ya ce la labbaika wala sa'adaika da Allah ya sa mutum zai masa mukashafa billahi alladhi la ilaha illa huwa da ya ji da abin da zai ji kenan la labbaika wala sa'adaika fa suhuqan fa suhuqan fa suhuqan can dai ka ba gare ni bana la ilayya Eh, to haka suke wanda diyewa shehu tijani inkari ko ya buɗe kalma ya ya buɗe baki gare shi to ya zagi dukkan waliyan baki daya ba kuma shehu tijjani ba duk wani da kakken na Allah daga cikin irin wannan kwaɗaban wannan jikokin ma'aikin Allah mutum ya kafa gaba tsakanin da shi to ya kafa gaba da Allah da manzon Allah saboda me min baharin wahidin ya fitar da zuna dukkanin su muqaddamai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to wa ulumum bidaidu ka gani su ilimin arifai abin da yake haifar da su shine yaƙini da imani la muke mana la na ta'i da dalilin wa burhanin ai shi ake nema da karasa la na ta'i da dalilin wa burhanin ba wai abu ne da dalili da burhani hujja ya haifar ba in ga yana ne magana hujja Ina ana zance da wannan kutakan dakikan irin su wani wahabiya ko wani wane da sauransu yana ke zancen dalilin wa burhani amma wannan nata'iji ne na shuhudi da iyani abu ne da ka ji ka gani kurukuru ranka ya karɓe shi an fahimta zuciya ta karɓa ruhi ya karɓa sirri ya karɓa hankali ya karɓa ya tsara yani a cikinka gabaki ɗaya an fahimta ai kuma idan wannan ta samu sai a ga dalilin abin da hujjarsa a zahiri. An bayan da جعلنا الله فيهما Allah sun ya mu cikin tsarin ورزقنا محبته uwar da ya kuma arzuta mu soyayyarsu da yadda su. Nan za mu kwana saboda yau din muna da irin tafiya haka. Ina ganin sai mu sai mu da su da nan.
والسلام على رسول